وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام كم فأركان الإسلام كم فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام wannan shi ne abin da malam ya kawo wato asali na biyu daga cikin asilai waɗanda ya kamata kowane musulmi ya sani ba a yadda ba wani musulmi ya jahilce su wato mas'uliyar su kamar mas'uliyar mutumin da bai lafiya ne da kuma magani wanda bai lafiya shi ke shan magani baya yiwuwa a ce ga mutum bai lafiya kuma wani ya sha masa magani ta shi ne zai sha magani wa kansa to haka waɗannan asallan suke guda uku wajibi ne mai ƙarfi akan kowane ɗaya daga cikin musulmi ya san su domin su ne asallai waɗanda in ka mutu a yau yanzu nan da muke magana da mutum zai mutu a kai shi a binne shi a cikin daren nan to wannan shi ne jarabawa da za a yi masa ita ce jarabawarsa ta shekararsa ashirin ko sittin ko saba'in da ya yi wanda zai sa rikodin sai ya sa applyment wannan shi ne a sallai guda uku da suke wajibi tun anan duniya ubangiji ya baka likis ɗin ansa ina fata ana fahimta shi ne ma yake cewa al'aslu sani asali na biyu wanda yake wajibi akan kowane musulmi ya sani shine ma'rifatu dinil islam bil adilla wajibi ne muslim musulmi ya san addinin musulunci bil adillati tare da dalilai dukkan abin da za ka yi a cikin musulunci to ya kamata ka san menene dalilin da ya sa aka ce ka yi shi domin shi addinin musulunci shine musuluncin da Allah ya yarda abota masa da shi to kuma ya kunshi abubuwa da yawa walannan abubuwa da ya kunsa da yawa dukkaninsu sun zo ne in ma a cikin alkur'ani wa in ma a cikin hadisi ina fata ana fahimta to kowane musulmi ana son ya san kowane abu tare da dalilinsa sanin abu da dalilinsa shi ke sa ya zanto ka kankane abin ta yadda ba wanda zai raba ka da shi amma duk yadda kake son abu sai ya zanto kuma ka jahilci abu to yanzu wani idan ya zo ya yi maka wata irin huduba sai ka ga ka saki abu ina fata kuna fahimta to shi yasa yake wajibi mutum in ya san musulunci to duk abin da aka ce a musulunci to kuma ya san dalilinsa wannan shi zai bashi dama ya riƙe ya kankame kamar yadda manzo Allah ya gaya masahabbai yace abdu alaiha bin nawajib ku riƙe da hannunku sannan ku cije da haƙoro to hakan yana samuwa ne kawai idan bawa ya yi karatu idan ba kai karatu ba kana kan musulunci sai wani ya zo ya rikita ka sai ya kautar da kai daga tafarkin maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai mana ya ce to me ake kira musulunci shine ya ce al-islamu lillahi shine bi kauya zuwa ga Allah bitauhidi cikin kada ya tashi da bauta wato musulmi ya miƙa wuyansa ka cokan zuwa ga Allah cikin mai cikin kada ya tashi a bauta in an ce miƙa wuya ana nufin sallamawa dukkan abin da za ka yi a rayuwa rayuwar da ta shafe ka a duniya da kuma addinance to ka kaɗaita Allah a cikin wannan sai ma da ya ce wal'in ƙiyado lahu bisa'a sannan ka jawo zuwa ga ubangiji cikin yi masa biyayya duk abin da aka ce Allah ya ce a yi to shi kenan sam'an kaji kuma kabi dukkan abin da aka ce Allah ya ce a bari to zanto kai ne na farko wanda za ka so barin wannan abu shi ake nufi da musulunci wato waɗannan ababai guda biyu su ne jagora a cikin rayuwar musulmi ni ƙauya zuwa ga Allah cikin dukkan abin da Allah ke so da dukkan abin da ya faru a gare ka ka yarda cewa daga Allah ne kuma shi kadai ne zai iya yi sannan dukkan abin da Allah ya ce a yi to ya zanto cewa kana kokari ka kaman dukkan abin da Allah ya ce a bari to nan kuma kana bari gaba da shi yake nufi da wal inqiyadu lahu bi ta'a sai mala yace wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi sannan mutum ya barranta daga shirka da kuma masu yin shirka ɓangare na biyu ke an fahimci wannan wato malam kamar yana fassara kalmar tauhidi a takaice bayan ka sallama zuwa ga Allah mabuwayi da ɗaukaka cewa shi kaɗai ne kuma kai masa biyayya to daga nan kuma sai ka barranta daga dukkan abin da yake shirka ne wa ahalihi da kuma masu yin shirkar an ce ka barranta daga shirka shine kishiyar tauhidi an ce ka barranta daga masu yin shirka saboda masu yin shirka suna umarni a saba ma Allah to kuma a baya an ce maka ma'anar musulunci shine al-islamu mi kauya zuwa ga Allah to duk wanda ya mi kauyansa zuwa ga Allah kaga ba zai shirka ba idan bai yi shirka ba wannan zai sa duk umarnin Allah zai bi sannan sai aka ce ya barranta daga shirka wannan ya nuna kenan dukkan wanda ya imani da Allah ba zai tarayya da Allah ba sannan dukkan wanda ya imani da Allah nan kuma ba zai so wanda ke yin shirka ba ina fata kun fahimta ba bai ne guda biyu dole ka barranta daga shirka sannan kuma ka barranta daga dukkan mai yin shirka to a lokacin ne ka samu cikakken imani musuluncinka ya tabbata amma ba ka zuwa wajen boka amma kuma ka yarda da abokanka masu zuwa wajen boka ba ka yin shirka amma kuma in an zo ana baka labarin shirka kana cewa aiko abin da kamar gaskiya ayya har yanzu da saura an fahimci wannan shi mala ya ce shi musuluncin nan da ya gaya maka shi salasa maratib yana da matakai guda uku abu na farko al'islamu shi ake bukata mutum ya samu a zuciya in an ce al'islamu kuma shi ne al'islamu lillahi bitauhidi ni kauya zuwa ga Allah da yi masa biyayya sannan daga barranta da shirka da masu yin shirka wannan shi ne matakin farko da ake bukata kowa ya samu sai mala ya ce mataki na biyu shi ne al'iman wato bayan ka zama musulmi to yanzu kuma ana bukatar ka ƙara ɗaga matsayinka ka samu matsayin mai ka sami matsayin mumini to matsayin mumantaka kuma ba za a same ta ba sai ka samu imani a zuciyarka sai mala ya ce wal ihsanu da kuma martaba ta uku shine da mutum zai taka ita ce ya samu martabar ihsani in an ce ihsani shine bautata ma Allah kamar yana kallon ka domin ba ka ganin su in kai ba ka ganin su to shi yana ganin ka yaya mutum yake idan aka ce wajen babban mutum ya kira shi yanzu da a ce shugaban ƙasa zai zo nan masallacin misali a ce ya aika wane ya zo kai din nan da ba san ka ba kawai sai a ce shi kenan ka zo ga shugaban ƙasa ya kawo mota yana a masallaci yana gilanka wani irin shiga za ka wani irin shauki za ka rika ji kuma sannan kuma tun kafin ka zo an maka albishiri in ka zo din zai baka bukatar ka ne cek zai baka yace ka rubuta bukatar yayin da ka shigo masallaci yana zaune a kan membarin nan daga can kafin ka karaso wajensa wace irin tafiya za ka yi in ka zo gabansa wani irin zama za ka yi wani irin tsayuwa za ka yi za ka ba hansai ɗinka a buɗe ko ko za ka bata a salin ko kashewa za ka yi to in haka ne me yasa muke zuwa masallaci da hansai ko me yasa muke barin hansai ɗinmu a buɗe a masallaci sai ga liman yana karatu kawai kiɗi ya ɓarke malam wani lokaci indiya ma wani lokaci abin takaici to kaga wannan ƙaramin misali ne to kaga ai ba za ka haka shugaban ƙasa da ina ba ta alamarinta to irin wannan kawaicin da natsuwar da za ka yi to sama da irin ta ake bukata in za ka yi bauta zuwa ga ubangijinka sawa'u kana cikin mutane ne ko baka cikin mutane to wannan shi ita ce ake kira martabar ihsani an fahimci wannan zai yi bayanin su duka gaba wa kullu martabatin laha arkan kowace martaba guda ɗaya din nan da ya ambata maka al-islam al-iman al-ihsan kowace ɗaya daga cikin guda uku nan tana da rukuni wanda sai ya cika ne kana za a ce eh an karba ina fata ana fahimta idan buga misali za mu za mu baku misali yadda za masu saurare tun da yawa ba littafin a gabansu kowane abu idan ka gani a musulunci yana da rukuni wanda in bai cika ba to abun ba zai yi ba an fahimci wannan kowane abu yanzu misali ginin nan da muke ciki kaga yana da rukuni menene rukuni ginshikansa inda babu ginshikan gini zai tsaya ko ba zai tsaya ba ba zai tsaya ba kowane abu da ka sani yana da rukuni da sai ya cika kana abun yi yanzu misali in za ka shiga mota ka ka tuka tana da rukuni wanda sai ya cika tuku kana daga cikin rukuni shine me kaga dole sai ka sa fetur sannan sai ka sa mukulli haka hular da ke kanka tana da rukuni a kafin a yi ta sai da aka samu zare aka samu malfi kayan jikinka kafin ka sanya su ai yaji ne sai da aka yanka shi sannan aka tsunka so kowane abu a duniya ko a lahira ko a addini yana da rukuni yanzu kana son kuɗi daga cikin rukunin samun kuɗi ne shine ko dai ka je kasuwa ka yi dako ko kuma ka tafi ka dada ko to babu wani abin da baya da rukuni to haka musulunci ma duk ibadar da ka sani a musulunci tana da rukuni wanda in bai cika ba ba za yi ba yanzu rukunin ka yi fitsari shine ka yi mai ka sha ruwa in ba ka sha ruwa ba zai yi fitsari ba zai yi duk san yadda ake yi rukunin ka yi bayan gida shine ka ci abinci to shi ne sai malam ya ce kowane rukuni daga cikin guda ukun nan ai kowane martaba daga cikin guda ukun nan tana da rukuni in an rasa ɗaya daga cikin rukunin nan to shi kenan babu ba za a ce wannan abin bai yiwu ba in musulunci ne za a ce wannan ba musulunci kake ba sai dai ka sama masa wata ma'ana daban idan imani ne in rukunin bai cika sai a ce wannan ba imani kai ba sai dai ka sama masa wata wani abin daban amma dai wannan ba irin imanin da aka Allah ya kiyaye ba haka al'insan in dai baka cika rukunin ba sai a ciya to wannan ba shi bane ba an fahimci wannan sai ma da ya ce fa'arkanul islamu kamsa tun da shi ne na farko ba ya ce al'islam al'iman al'insan ba to ya so matsaukan maka al'islam shi musulunci sai ce yana da rukunai guda biyar kamar yadda ginin nan da muke ciki muke gani yana da ginshiƙai guda nawa guda ainihin takwas bayan haka kuma yana da wato bangaye guda hudu daga ka cire bango daya to ba zai karbi sunan gini ba sai dai a ce rusasshen gini to sai mala ya ce musulunci yana da rukunai guda biyar rukuni na farko sai mala ya ce shahadatu allah ilaha illallah shi ne mutum ya shaida babu abun bautawa a bisa cancanta illallah sai dai Allah wannan shi ne rukunin farko shi wannan rukunin na farko ya samu ne daga ɓangarori guda uku ɓangare na farko shine annafayu korewa a kai la ilaha an kore ka kore dukkan wani abun bauta gaba ɗaya sai ka ce illallah sai dai Allah shi ne ɓangare da biyu ka kore kuma ka tabbatar sai ɓangare na uku shi ne mala ya ce wa anna muhammadar rasulullah kuma ka shaida zuciyarka ta ƙudurci cewa babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah sannan annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzan Allah ne wannan sai an samu waɗannan abubuwan guda uku kana shahadar ta zama da mutum zai zo musulunta ya ce la ila la ila sai ya shi kafin ya faɗi illallah muhammadu rasulullah sai kwanar su zai ƙari za a ce masa musulmi ko za a ce masa ba musulmi ba bai shiga musulunci ba don ya kore abin bautar ne gaba ɗaya har allah ma ya kore gaba ɗaya to haka da mutum zai ce la ilaha illallah sai a ce masa muhammadin rasulullah sai ce kai ni bai yarda da wannan ba har yanzu shi ma arne ne inda zai mutu a lokacin to bai shaki kanshin musulunci ba an fahimci wannan so dole a samu korewa da tabbatarwa sannan kuma da yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam rukuni na farko ke rukuni na biyu sai malai ya ce iqamus salat mutum ya tsaye da sallah wato bayan ka faɗi kalmar shahada aiki na biyu daga cikin rukunan musulunci shine tsaye da sallah an ce tsaye da sallah ba a ce ita'in zaka ba kaga a wajen zaka sai aka ce da bayar da zaka amma nan sai aka ce tsaye da sallah akwai bambanci tsakanin mai tsaye da sallah da kuma mai yin sallah ina fata kun fahimta in an ce mai yin sallah shine wanda ke yin ta yadda ya ga dama al'adance ba ruwansu da rukuni ba ruwansu da wajibi ba ruwansu da mustahabbi ba ruwansu da sunna karatun ma yadda ya ga dama yake yi tun da bai je makaranta ba wannan shine mai yin sallah amma an ce mai tsaye da sallah shine mai yin ta kamar yadda annabi ya karanta duk rukuni yana kokari ya kiyaye tun daga tsarki yana ƙoƙari ya kamanta yadda annabi a zo cikin sallah duk abin da yake farilla ne yana kiyayewa duk abin da yake wajibi ne yana kiyayewa kuma yana yin takan lokaci wannan shi ake kira mai tsaye da sallah kun fahimci bambancin to shine duk a cikin qur'ani ba inda aka ce a yi sallah abin da aka ce a tsaye da sallah aqimus salata wa atuz zakata ku tsaye da sallah sannan ku ba da zakka ba ku yi sallah ina fata ana fahimta rukuni na uku sai malam ya ce wa ita zakka sannan kuma a ba da zakka wato daga cikin aiki rukuni na uku a cikin musulunci wanda sai da shi musulunci ke tabbatuwa shine bayar da zakka to ita kuma zakka ita ma tana da rukuni kamar yadda ita ma sallah tana da rukuni to zakka ma tana da rukuni ina fata kuna fahimta ku dawo da hankalinku misalin da na baku a baya cewa kowane abu yana da rukuni yanzu mun buga misalai muka ce kowane abu yana da rukuni yanzu rukunan musulunci ma ya ce guda biyar ne sai ya soma da mai kalmar shahada to ita ma kalmar shahada tana da rukuni guda shida faɗin muhammadun rasulullah shi ma yana da rukuni guda hudu sai sallah ita ma tana da rukuni guda nawa guda biyar sannan sai zakka ita ma tana da rukuni guda uku ina fata kuna bayyana sai mala yace wa sawmur ramadan da kuma azumin ramadan shi ma azumin ke ne yana da rukuni tunda mun ce komai yana da rukuni duk za a yi bayanin su a gaba sai mala yace wa hajjul wa hajju baitullahi alharam da kuma ai ziyartar ɗakin Allah alharam wanda Allah ta'ala ya haramta zubar da jini a cikinsa wanda su ne rukunan musulunci wato sai ka samu waɗannan sun ka aikata su sannan za a ce maka musulmi idan aka rasa ɗaya daga ciki kai jayayya da shi kace kai baka yarda ba da shi to shi kenan baka da musulunci ke kamar gini ne a ce shi kenan baya da ainihin garu guda uku sai garu ɗaya kaga ba za a kira shi gini ba daga an rasa ɗaya daga cikin rukunin sai a ce shi kenan ba musulunci ba ne ba wannan wani abu ne daban idan aka ce mutum bai kalma shahada ba kaga kama wannan dama musulunci ma bai ɗanɗane shi ba idan aka ce ya yi kalma shahada a baki amma ya ɓoye kafirci a zuciyarsa to wannan sai a ce munafiki ne idan aka samu ya yi kalmar shahada ya yadda ita ita a cikin zuciyarsa amma sai aka samu baya yin sallah sai aka tambaye shi me yasa ba ka yin sallah ba ka yarda rukuni ne ba na musulunci ce ya yarda shi dai sallah ce ba zai yi ba to nan kuma sai a ce masa to shi kenan wannan za a kashe shi kisa na me kisa na haddi ya zama fasiki to haka duk sallon rukunan suke da ce mutum zai yi kalmar shahada ya yi tsaye da sallah amma ya ƙi ba da zakka to wannan za a yaƙe shi har sai ya yadda da mai wajabcin zakka da mutum zai yadda da guda uku mai ce shi bai yadda aikin haji rukuni ba ne ba daga cikin rukunan musulunci nan ba ba za a karbi musulunci sa ina fata kuna fahimta wannan shine bayanin da malam yayi a ciki idan zamu ƙara sharhi da yace aslu tsani asali na biyu daga cikin asulai yace ma'rifatu dinil islam shi addinin musulunci sanin sa wajibi ne tare da dalilai me yasa aka ce sanin sa wajibi ne saboda kasancewa addinin musulunci shine addinin da Allah ya yarda kadai mutane su bautata masa da shi tun da Allah ya halici duniya in dai addini ne wanda ya zo daga sama kuma aka turo annabawa to shi ne addinin musulunci ba taba turo wani annabi da wani addini ba ba musulunci ba ina fata kun fahimci wannan wani abu ne wani abu na farko ke shi yasa to tunda Allah ta'ala ya halicci bayi kuma yana son su bautata masa ya turo annabawa da manzanni dame da wannan addini tare da littattafai to wannan sai zanto ashe kenan ba za a bari ba kenan kowa ya yi yadda ya gane ba za a bari ba kowa ya yi da son zuciyarsa dole sai tare da dalili ina fata kuna fahimta mun ce musulunci shine ni kauya zuwa ga Allah tare da yi masa biyayya sannan da bijire ma dukkan shirka da masu yin shirka wannan duk annabawan da suka zo abinda suka kira mutane a kai saboda manufar halitta 'yan adam shine su bautata ma Allah shi yasa Allah ta'ala ya faɗa yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu Allah bai halicci dan adam da aljani ba sai don su yi bauta to wannan bautar ita din wannan bautar yaya za a yi ta Allah ya karba shi ne Allah ba zai karɓi bautar ba in ba ta tsarin da ya kawo ba shi ne mai na musulunci inda shi ya halicci duniya ya halicci 'yan adam da aljanu kuma ya halicce su don su bautata masa to ashe kenan ba za su yi bautar ba sai yadda shi Allah ya tsara musu don ba su suka yi kansu ba shi yasa duk annabawa sun karantar da addinin musulunci ne in an ce addinin musulunci kuma mun riga mun faɗa mika wuya zuwa ga Allah cikin kaɗaita shi da bauta sannan kuma da yi masa ɗa'a cikin duk abin da ya umarni da yi masa ɗa'a cikin duk abin da ya hana sannan a kukuta daga shirka da masu yin shirka wannan shi ne karantarwa dukkan annabawa ga baki ɗaya ka duba kai ɗaiɗai ɗansu za ka gani annabi nuhu alaihi salatu wassalam abin da ya karanta shi ne musulunci Allah ya mana cikin suratu yunus watlu alaihim naba nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami har zuwa ƙarshen ayar yace wa umirtu an akuna minal muslimin an umurce ni an akuna in kasance minal musulmi ne daga cikin waɗanda suka mika wuya zuwa ga Allah a cikin wannan tafiyar ni ne farkon wanda ya mika wuya zuwa ga Allah kaga shine annabi na farko bayan tafiyar annabi Adam alaihi salatu wassalam aka ce tsakanin Adam da annabi Nuhu shekara dubu ne haka Abdullahi dan Abbas ya fasara yace kana nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ما لم يسكتي أنا قدر كلمة فاختلفوا كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين da can mutane sun kasance ummatan wahida al'umma ce guda ɗaya wadda take da ubangiji guda ɗaya kuma take bautata masa ba wanda ke shirka sai da aka shekarar dubu amma faktalaku sai mutane suka saba wasu na bauta Allah wasu na bauta masan zuciya wasu na bauta wani Allah wanda ba Allah ba fa ba'aka Allahu nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya aiko manzanni suna masu bishara suna masu gargadi to farkon annabi kuma manzo wanda aka aiko bayan wancan shekara dubu din shine annabin Allah Nuhu alaihi salatu wassalam to shi ne na farkon annabi kuma manzo da ya zo sai yake gaya wa mutanensa wa umirtu an akuna minal muslimina an umarce ni in zanto daga cikin musulmai ashe kaga tun daga farkon farawa addini a wurin Allah shine addinin musulunci annabi na biyu wanda a bayansa dukkan wani annabi da ya zo bayansa to tsatso ne na shi shi ne annabi ibrahim alaihi salatu wasalam duk wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim malamai suka ce tsatsansa yana komawa zuwa kan annabi ibrahim zuwa annabi ibrahim ya haifi ya'ya guda biyu ɗansa na farko shi ne ismail ɗansa na biyu shi ne ishaq daga tsatsan annabi ismail aka sami annabi sallallahu alaihi wa alihi daga tsatsan ishaq aka samu yaqubu yaqubu ya haifi ya'ya guda goma sha biyu su sha biyun nan gaba ɗayansu tsatsansu ne aka samu annabawa da yawa da koman zai shi yasa Allah ya tuna musu wannan ni'imar yace udkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin a cikin suratul ma'ida to kakan nasu na farko shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a suratul baqara idan muka duba Allah ya ba mu labari yake wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ud du'a sami'ul alim rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak Allahu akbar wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak ya ubangiji ka sanya ni waj'alna ka sanya mu musulmai ne laka mun muzanto musulmai masu miƙa wuya zuwa gare ka to kaga annabi ibrahim shi da kansa addinin musulunci yace sannan ka sanya zuriya ta su zanto musulmai masu miƙa wuya zuwa gare ka to haka abun ya faru domin kaga jikansa shine yaqub lokacin da mutuwa ta zo masa Allah ta'ala ke cewa wa idha hadara yaqub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون ashe ba su bauta ta mu ba wani addini wanda ba da musulunci ba an fahimci wannan annabi na gaba shine annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda shi ne wanda karantarwarsa ta yi kama da ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa a cikin suratu yunus bai karanta da yahudanci ba Allah ta'ala yake gaya mana yake cewa wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin kafin nan ku tuna lokacin da ya nemi ya ga Allah Allah yake lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbahu lil-jabal ja'alahu dakkan wa karra Musa sa'iqa فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يتوكي مرتبة تمي مرتبة تبيو dan ya tsallake ta farkon dan martaba ta farko al-islam martaba ta biyu al-iman sai ce wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon wanda ya imani a zuciya cewa ba za a ganka ba a duniya ido ya tsarkaka gabarin ya ganka a duniya ba zai ganka ba an fahimci wannan annabi isa bayan tafiya annabi musa alaihi salatu wassalam annabi ko manzo shine annabi isa an samu annabawa da yawa waɗanda suka ɗauki littafin annabi musa suka karanta littafin annabi musa shine at-taura to bayan tafiyarsa kafin aiko annabi isa an samu manzanni da yawa annabawa da suka ɗauki wannan littafin suka jaddada karantarwa annabi musa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala gaya mana cewa ita a taura annabawa da yawa ne suka yi aiki da ita ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya tabbatar da haka a cikin suratul ma'ida lokacin da yake magana akan cewa an ba ku amana a taura amma sai suka ha'ince ta inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu kaga nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ina fata an fahimta kenan duk annabawan da suka dau astaurar suka yi hukunci da ita Allah ya ce dan abin da suke na musulunci ba ne yahudanci ba ke annabi isa alaihi salatu salam bayan tafiyar annabi musa sai annabi isa wanda yake shi annabi ne ko manzo amma gabaninsa sauran duk annabawa ne waɗanda suka ɗau shari'a annabi musa suka jaddada to shi da kansa annabi isa bai karantar da kiristanci ba asali ma babu sunan kiristanci a cikin bible christianity babu ita a cikin bible sabon alkawarin da tsohon alkawarin babu babu abinda annabi isa ya karanta shine mai musulunci za ka samu haka in ka zo su cikin suratul ali imran ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake ba mu labari yace falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah qala al-hawariyuna nahnu amanna billahi nahnu amanna billahi وشهد بأننا مسلمون وشهد بأننا مسلمون kaga sahabban annabi isa na farko waɗanda suka rayu tare da shi lokacin da ya ce wa zai taimake ni cikin isar da manzancin Allah qalan hawariyuna sai waɗannan zaratan sahabban nasu suka ce nahnu ansarullah mu ne masu taimakon addinin Allah mu ne za mu taimake ka cikin isar da manzancin Allah suka ce amanna billahi mun yi imani da Allah washhad bi annana muslimun kuma ka shaida cewa lalle mu musulmai ne mun mi kauya to ina kiristanci yake shi yasa hatta littafin bible din nasu da suka hargiza babu kiristaniti a ciki babu kuma bible a ciki babu annabi yusuf alaihi salatu wasalam wanda tsatsansa shi ma yana koma zuwa gawa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam don ɗaya ne daga cikin waɗancan 'ya'yan guda goma sha biyu na yaƙubu shi ma musulunci ya karanta ba yahudanci ba kiristanci ba je ka cikin suratun yusuf can wajen ƙarshe ya ce rabbi kada a taita ne min almulk wa allamta ne min tawilil ahadith fatira samawati wal ardi anta waliyyi في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين kaga muhallin shahid tawaffani musliman wa alhikni bis salihin ashe shi ba bai karantar da me ba bai karantar da kiristanci ba ina fata kuna fahimta annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ɗaya ne daga cikin annabawa na bani Isra'il wanda shi ma tsatsansa yana komawa akan wa tsantsansa yana komawa a kan annabi musa alaihi salatu wasalam don annabi musa ya riga shi zuwa shi da kansa me ya faru ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari lokacin da huda huda ya je ya ga gadon barki ya dawo ya ba shi labari da ya baiwa annabi da annabi annabi Sulaiman labari annabi Sulaiman ya bashi littafi da wasiƙa a ciki yace innahu bi Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin kuzo mun kuna musulmi sai ko tace inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wato ne musulmi haka lokacin da ta zo ma gaban Suleiman din da ta ga mulki ba irin nata ba nan take ta rusuna ta ce godiya ta tabbata ga Allah ta ce yanzu kam wa aslamtu lillahi ma a Sulaimana lillahi rabbil alamin na musulmi da tare da Sulaiman mun mika wuyan mu tare da Sulaiman zuwa ga Allah ubangijin talibai aljanu da kansu addininsu shine musulunci ba wani aljani daga cikin aljanu wanda yake da wani addini ba addinin musulunci ba don dama takalifin dan adam ne dawa da aljani to shi yasa su ba a aiko annabawa a cikin su ba to amma dai abinda suke bautata ma Allah da shi shine musulunci musulman da ke cikin su shi yasa su da kansu ka ce wa anna منا المسلمون ومنا القاصدون فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا وأما القاصدون فقالوا لجهنم حقبا سكتي أشتم وأقول أن سكي مسلمي أقول كما ما سكي كي وأن سكي بوت تام ولون دبا الله با amma faman aslama duk wanda ya miƙa wuyarsa zuwa ga Allah to shi kama wannan ya samu rabo wanda yake mai girman gaske kun fahimci wannan to wannan sai yake nuna ashe shine addinin da Allah ya zaba ma bayi su nemi kusancin Allah da shi don su cika manufar da ta sa Allah ya halice su da shi shi yasa sai yake to daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gama karantawarsa ya rage yan kwanaki ya koma zuwa ga Allah sai ce to ya cika wannan addini silsila sarkan nan wadda ta faro tun daga kan annabin Allah Nuhu alaihi salatu wassalam ko ka ce annabi Adam har zuwa kansa yace to a yau ni'ima ta cika gabaki daya ni'imar mai ni'imar musulunci ni'imar mai ni'imar addinin da yake so a bautata masa da shi yace al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي سيتي ورضيت لكم الإسلام دينا أيو لا تك نعمة كم duk abin da nake so in wanda za ku nemi kusanci ku samu aljanna na riga na ƙare gaya maku shi sai ce wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yarda maku musulunci ya zanto shine addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da kansa Allah ya umurce shi yace shi musulmi ne kace inna salati wa nuski wa mahyayi wa mamati lillahi la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها وامرت ان اكون من المسلمين وأن أتلو القرآن الله أكبر an umurce ni in bauta samu ubangijin wannan ɗakin mai girma shi ne ɗakin kama sannan an umarce ni in zanto farko ni ne na farko da na miƙa wuya a cikin wannan musulunci ya ce sannan kuma wa an atluwal qur'ani kuma in karanta alqur'ani tare da cewa a kansa aka saukar kuma aka umarce shi ya karanta alqur'ani shi yasa Allah ya ce duk wanda ya bautata masa da wani addini wanda ba na musulunci ba to ba za a karba ba wa man yabtaghi ghayra islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al kafirin duk wanda ya bautata ma wani abu wanda ba Allah ba ba musulunci ba ya bauta da wani addini daban wanda ba Allah ne ya shara'anta ba to Allah ya ce ba za a karba daga gare shi ba sannan ranar lahira kuma yana cikin hasararru dan me addinin guda ɗaya ne wanda Allah ke son bayi su nemi kusancin Allah da shi shine musulunci an fahimci wannan shi yasa mu da kanmu musulmin da muka yi imani Allah ya ce kar wanda ya yadda ya mutu ya ce yana musulmi ya ayi wallabina amanu taqullaha haqqa tuqatihi sai ce bi wala tamutunna illa wa antum muslimun kar wanda ya yadda ya rabu da rayuwarsa ba ce yana musulmi to menene musulunci shine mallan ya gaya maka al istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ah walbara'at min ash-shirk wa alihi wannan shine musulunci kuna fahimta duk wancan zagayen da muka yi tunda mun ji musulunci shine addini na farko har zuwa ƙarshen duniya wanda Allah ya yarda a bautata masa da shi kuma ita ce ni'ima ta ƙarshe to shi din wannan musuluncin menene shine malam yake ce maka shine wato jawuwa zuwa ga Allah miƙa wuya zuwa ga Allah gaba ɗaya ɗan adam musulmi ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah in an ce ya sallama shine kamar ka ɗaura ma jakinka ko akuyarka ko ragonka za ka kai shi garin alƙali in ka ɗaura masa igiya kana gaba kana jansa zai ce ba zai je garin alƙali ba a dole sai ya ji ba in an je zai ce ba zai shiga inda ake ɗaura dabbobi dole sai ya shiga sai a ɗaure shi in an ɗaure shi sai yaya sai a sai da shi yadda ake so ya isa ya ce ba za a sai da shi ba ko wani an sai da shi ya ce a ni ba kuki na kenan ba a'a za a sai da shi yadda ake so ka karɓo kuɗin kai towarka sannan shi kuma a kawo shi kwata yana kallo a yanka shi to yadda kake da wannan mallakar ta wannan abun naka haka ake so a musulunci ka zarga wuya a wuyanka ka miƙa ta zuwa ga Allah in dai a cikin musulunci ne sai yadda yake kamar yadda kai ma da ka kama dabba ka ka tafi kasuwa sai yadda ka ce ina fata ana fahimta to haka ake so mutum ya musulunci amma a ce Allah ya ce kai kuma ka ce a da sauran dai lokaci Allah ya ce kar a yi ka ce a to yanzu dai shekara ashirin talatin ai mun dan shakata zuwa arba'in zai mu dawo masallaci to kaga wannan kana gama da mahaukacin rakumi ko ba za a ce mahaukacin taure ba don kaga bai da karfi sai dai a ce mahaukacin rakumi kaga ka tsaura masa igiya ya bincike ya jefar kuma amalani kaga sai gudu yi wanda ya kansa ya ga mahaukaci to me ya kamata ya ɗauko bindiga daram a bindigin shi ko in ba a ba zai kashe mutane to haka ka zama in dai za a ce Allah ya ce annabi ya ce to baka ka kibi to baka miƙa wuya ba ke baka sallama ba sallamawa ke an fahimci wannan to wannan shi ake kira musulunci shi yasa kuma Allah a dunkule ya gaya mana kowane annabi ma da ya zo abin da ya gaya mutanen su kenan su yi musulunci kamar yadda bayanai ya gabata amma in kana son a dunkule ga yanan a cikin me a cikin ainihin zaka samu a cikin suratul nahl Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu at-taghut وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوهي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقوه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوهي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني أجكي سورة الأنبياء لكم سورة النحل إنا فتانا فإنك تولى شيئك كرا مسلمين لو تندم يجي مسلمين بانغري قداكينا كميك وينك ذوها الله cikin yi masa biyayya sannan da kafirce ma dukkan abin da ba Allah ba wannan abin da ake so kenan to sai bangare na gaba kuma shine me imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wajibi ne in an samu imani da Allah ya zauna kai kalmar tauhidi ka faɗi la ilaha illallah ka yadda da ita ka yi imani da ita to sai bangare na biyu kuma shine me imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi imani da annabawa haɗe yake a cuɗe yake da imani da Allah shi yasa imani da Allah aka ce ba zai cika ba sai ka yi ne sai ka barranta daga shirka da ko masu yin shirka in ka yi imani da Allah amma kuma a gefe guda kana yin shirka ko ka yadda da masu shirka ko ka yadda da ɗan duba ka yadda da boka ka yadda da malaman tsubu cewa wani zai iya baka arziki wani zai iya natsa ka akan kujera ba Allah ba to nan sai a ce imanin ka bai zauna ba ya samu matsala don ya rasa rukuni guda ɗaya shi yasa Allah kafin ma ya ce a yi imani da shi a waɗansu ayoyin sai da ya ce sai an kafirce matsaguti shi yasa ya ce wa man yakfuru bi tsaguti sai ce wa yumin billahi duk wanda ya kafirce mu wani wanda ba Allah ba ana nufin cikin haƙƙin Allah duk abin da yake haƙƙin Allah ne shi kadai to ka kafirce ma duk wani wanda ba shi ba cewa bai isa ya baka ba Allah ne kawai zai iya yi sai Allah ce to duk wanda ya kafirce ma tsagutu sai ce wa yu'min billahi ya kuma yi imani da Allah ashe abubuwan guda biyu ba sa yiwuwa ke shine malamai suka ce at-taqliya qabla at-taqlifiyya ko eh wato abinda suke nufi da wannan suna nufin wato sai kayi mai sai kayi wanka sannan kai kwalliya kwalliya kafin wanka menene kwalliyar shine kafi wato menene ainihin wato tsafta din kafin kwalliya shine kafirce ma dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba domin ba a yin kwalliya sai an yi wanka ko ina fata ana fahimta amma idan ka zo kana yin kwalliya sai a ganka kala ta kwalliya mace tana ta shafa koda bayan ta dawo garin alkali ba ta wanka ba ana dole a sa mata suna mai mahaukaciya ina fata ana fahimta to haka sai aka same ka kawai kai kawai ka ce Allah shine kawai abin bauta amma kuma ka ruga wajen boka duk matsalar ka in ta sai ka tafi wajen boka to wannan kana kama da wanda ya zo kawai yake yin kwalliya kafin yi wanka amma in lafiyayyen hankali ne sai ka yi wanka sai ka zo ka shafa mai sai ka shafa turare sai ka ɗauko gogaggun kaya sai ka sanya to shi ne sai ka kafirce ma dukkan wani abu wanda ba Allah ba in an ce kafircewa ko in an ce bauta ba ana nufin fafi sai ka yi sujjada a'a ana nufin duk haƙƙin da yake na Allah ne in ka ɗauka ka ba wani to sai ce ka bauta samu wani Allah an fahimci wannan shi yasa suka ce za a yi tsafta kafin kwalliya menene tsafta shine a tsaftace tauhidi ya zanto Allah kawai sannan kuma sai a tabbatar da me a tabbatar da imani zuwa ga Allah to wannan bangaren farko kenan bangare na biyu shine shaidawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne ko manzon Allah ne shi wannan bangaren shi kuma haɗe yake da bangaren guda ɗaya idan kai imani da Allah ko ba kai imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya hayar sunanka ne kaula sun nan nan akan ina fata ana fahimta don kun ba haka ba ai ga kiristoci ai sun yadda da samuwar Allah yahudawa sun yadda da samuwar Allah amma ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai zanto imanin nasu ba zai samu gurbin zama ba to imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a musulunci haɗe yake da imani da Allah sannan imani da sauran annabawa gaba ɗaya waɗanda Allah ya aiko tun daga Adam har zuwa annabin ƙarshe imani da su wajibi ne an fahimci wannan imani da su wajibi ne kafin a kira ka musulmi da za ka ce ka yarda da Allah ta'ala ka yi ka kalmar shahada ka yarda da manzanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma sai ka ce kai ni ban yarda ba kiristocin nan kullun ki annabi isa annabi isa isa jesus suke cewa kai ni ban yarda ba ma annabin Allah ne shike nan ka fita a musulunci ka fita a musulunci san ka da annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya da kake ma annabi da bin qur'ani da kake ba zai amfana maka komai ba saboda haka mu a musulunci dole sai ka yi imani da dukkan annabawa ga baki da shi yasa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya gaya mana innal ladina yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne kafirai na gaskiya waɗanda ke ƙoƙari su bambance su ce mun yi imani da wannan annabin amma ba mu yi imani da wannan annabin ba Allah ya ce waɗannan su ne kafirai na gaskiya mu a musulunci dole ka yi imani da su gaba ɗayansu ko ka san su ko baka san su ba ina fata an fahimta ko ka san su ko baka san su ba dole ka yi imani da su so i kafirce mu guda ɗaya kamar kafirce mu sauran ne gaba ki shi yasa idan ka duba dukkan annabawa ubangiji ya aiko su ɗaya bayan ɗaya amma da ya aiko su annabi hudu alaihi salatu wasalam annabi nuhu alaihi salatu wasalam duk an aiko su amma manzanninsu annabin da aka aiko su kawai suke karyatawa amma sai Allah ya ce sun karyata manzanni sai kazzabat adu lil mursali adawa sun karyata manzanni tare da cewa ai manzo ɗaya aka aiko musu amma sai sun karyata manzanni كذبت ثمود المرسلين ثمود sun ƙaryata manzanni ai manzo ɗaya aka aiko musu me yasa aka ce sun ƙaryata manzanni saboda saƙon annabawan guda ɗaya ne tak to tunda sun ƙaryata nasu wanda aka turo musu to kamar sun ƙaryata ma sauran ne ga baki da ina fata kuna fahimta saboda haka yake wajibi dukkan annabawa ga baki dole mutum ya imani da su ga baki da waɗannan rukunan musulunci ai rukunin da malam ya kawo maratibul islam ɗin da ya kawo ya ce guda uku ne dukkaninsu suna da madogara a cikin littafin Allah duk wanda zai shigo masallaci sai sa hansar ɗinsa a salin Allah nukula ta ƙarshe ko ta kusa da ta ƙarshe shi ne waɗannan maratib ɗin da malam ya kawo ba ya ce maka ba maratibul islamu talafa shi yasa ahlus sunna ba sa konsu sai da kaza ko yau duk abin da ya kawo zai kawo maka dalili ai masu littafin a hannu malam ya ce maka bayan ya kawo maka tarihin musulunci sai ya ce wa huwa salatu maratib yana da matakai guda uku ya ce al-islamu al-imanu al-insanu to menene dalilin wannan a ina ya samu wannan maratib din na musulunci guda uku shine hadisi ingantacce wanda muke ta karantawa kullum a cikin arba'una hadisi mai tambaya ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Umar dan Khattab malaika Jibril ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Umar kamar yadda Abdullah dan Umar yake bada labari a cikin sahih Bukhari yake cewa haddathani Abi Umar bin Khattab قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد البياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا عهد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فكذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإنسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تليد العمة ربتها ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشعاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم محل الشاهد أتشم وانا حديثي an yi tambaya guda nawa guda hudu an yi tambaya guda uku menene musulunci manzo Allah ya faɗa menene imani manzo Allah ya faɗa menene ihsani manzo Allah ya faɗa to daga nan sai malaman sunna suka fahimta ashe martaba ta farko da ake bukata ka taka shine musulunci daga nan sai martaba ta biyu ita ce imani sai martaba ta uku ita ce ihsani babu yadda za a yi kazanto mai isani in ba ka musuluntawa ba yadda za a yi kazanto mai imani in ba da musulunci ba kamar yadda yake ba ka zama ko musulmi cikakke in babu imani kamar yadda ba ka zama mai aiki da ikilasi sai kana da isani ina fata kuna fahimta to haka abubuwan suke tafiya saboda haka shi yasa sai malam yake ce maka to a karan farko nukula ta ƙarshe yake cewa to sanin musulunci tare da dalilinsa duk wanda zai musulunci tun da mun riga mun sani a karan farko muka ce musulunci shine addinin dukkan annabawa ga baki ɗaya kamar da ayin ƙur'ani muka yi shara a kai sannan abu na biyu duk Allah da ya halicci mutum da aljan ya halicce su da manufa shine mai bauta to ita wannan bautar ba yadda za ka ka bautata ma Allah da wani abu in ba da musulunci ba to nukula ta uku to dole ne tun da Allah bai son a bautata masa da ra'ayi to dole ya zanto kenan an bautata masa a bisa ka'idar da shi Allah ya turo annabawa da ita ta musulunci shi yasa ce to dole ka san musuluncin tare da dalilinsa in an ce bil adilla kuma a musulunci dalili a musulunci mabubbugarsa guda uku ne shine ne mabubbuga ta farko shine alqur'ani mabubbuga ta biyu ita ce mai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka inganta domin shi manzo Allah shi ke fassara alqur'ani mabubbuga ta uku shine ijma'in malamai shi kuma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce al'umma ta bata haduwa akan bata ina fata ana fahimta to waɗannan adilla guda uku mabubbugar da ake ciro musulunci a cikin su guda uku malamai sun kasa su kashe biyu dukkan abin da ake kira al'aƙa'id irin karatun da muke duk abin da ake kira matsala ce ta aƙida abin da ake bukata ka ƙudurce a zuciyarka to dole ya samu asalinsa a littafin Allah kun fahimta dole asalinsa ya zo a cikin littafin Allah ƙuru-ƙuru ko a hadisin annabi ingantacce mutawatir shi yasa suka ce dole ya zama qat'iyyatu thubuti wa qat'iyyatu dalala duk abin da za a ce masa aqida ne to dole a samu ayarsa kai tsaye ba ta buƙatar doguwar fassara ba ta buƙatar tawili ina fata ana fahimta abin da ake kira ibadoji sauran ibada tunda musulunci dama bangare biyu ne bangaren abin da ya shafi aqida da bangaren abin da ya shafi aiki wanda gabbai za su aikata to bangaren abin da ya shafi aqida dole ayoyi su yi ishara akan su kai tsaye bangaren abin da ya shafi ibadoji to nan ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ingantattu ina fata ana fahimta a nan ya iya samun ijimai ko an iya samun kiyasi ko an iya amma in dai abin da ya shafi akida ne to dole a sama masa nassi kai tsaye idan ayar qur'ani ne ta zanto cewa ba mutashabiha bace ba ta ba ta cikin mutashabiha idan hadisi ne ya zanto hadisi ne ingantacce kuma kai tsaye ke ishara da wannan akidar wallahi ba sani ba ko kuna ganewa ku yi hakuri duk da lokaci yayin ba ku misali guda biyu ko guda uku yanzu kaga imani da Allah da aka ce dole imani da Allah aqida ce imani da mala'ikunsa aqida ce imani da manzanninsa aqida ne imani da ranar ƙarshe aqida ne imani da ranar da kaddara mai kyau da mara kyau aqida ne waɗannan aqida ne da ake bukata ka kudurce to wannan dole ayar qur'ani ta zanto kai tsaye tana ishara akan su ayar ba ta ɗaukar wata ma'ana in ba wannan ba da aka ce imani da Allah kaga sai aka ce amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun sai aka ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ina ba ta kuna fahimta kaga kulukulu ko ba ka jin larabci amanar imani da Allah da manzanninsa da haka ayar ƙura'ani ta fito ta faɗa da aka ce ƙaddara wajibi ce kai imani da ita sai Allah ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin fa qadarna fa ni'mal qadiru ina fata ana bayyana da aka ce imani da ranar ƙarshe wajibi ne sai Allah ta'ala gaya mana wurare da dama dole a yi imani da ranar tashin kiyama Allah ta'ala yake cewa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi ina fata kuna kaga kai tsaye ne wannan sallah aka ce imani ne don Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum to kaga ayoyin da suke magana kan sallah kusan aya sama da 80 Allah ya ambata kai tsaye aqimu sala aqimu sala aqimu sala aqimi salata tarafay nahari wa dhulafan min al-layl aqimu salata wa atu zakat aqimi salata tarafay nahari wa dhulafan min aqimi sala utl ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimi salata أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر هذا كيف يعني بأك شيء زكاة إيماني الله تعالى يتوى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم بأك شيء أزمي إيماني بأك شيء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان da aka ce aikin haji imani ne sai aka ce walillahi ala nasi hajjal baiti man istata ilayhi sabila wa azim fil nasi fil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik da aka ce imani da me imani da aka cewa akwai azaba ta kabari sai aka ce Allah ya ce annaru yuqraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun kaga aka ce yanzu dinnan cikin wuta suke gangarawa yanzu kam kaga ai ba ta shi kiyama sai aka ce wa yawma taqumu sa'a ranar da kiyama za ta tsaya adkhilu ala fir'aun ashadd al'azab za a ce ku shigar da fir'auna cikin azaba mai tsanani ashe wacce din ba ita ce wannan ba ina fata kuna fahimta to wannan shine a takaice duk abin da aka ce imani ne to dole a samu ayarsa kai tsaye ko hadisin sai ingantacce wannan shine aqida ahlus sunna aqidun waɗanda ba ahlus sunna ba sai sun gina aqida sai su shiga cikin qur'ani suna neman ayoyi to in su samu ayar sai ta kibin aqida sai sun mata tawili subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta